وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون حسبك جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara habormu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a kowace ranar asabar wanda taken majalisin tafsirin mu shine raddi akan shigohin turawa da mulhudai da mulhidai da yan kalakatu yau muna daya ga watan jumada sani hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya dide da shekara miladiya 2020 wannan kuma shine darasinmu na takwas a cikin suratul baqara idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun tsaya bayani akan aya ta 76 a al'ada duk ayar da duk shahin da muka gane muna tsayawa mai bayanin shubuhi da ke da a ciki wannan shahin ma akwai shubuhi amma za mu takaita akan shubuha guda biyu idan muka yi bayanin sai mu ci gaba shubuha ta farko a makiya alkur'ani suka ce alkur'anun lalli ja'a bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma huwa illa asatirul awwali qur'anin da muhammadu ya zo da shi ba komai bane in ba tatsuniyoyi ba ma'ana abinda ke a cikinsa kawai tatsuniyoyi ne gatanan gatanan ku ne na mutanen farko wa min qisasi sabiqin al-awwal da kuma kissoshi ma'ana labarai na magabata na farko istansakaha muhammadun muhammad ya cira to waɗannan ya rubuta a cikin littafin ya so yana gaya wa mutane wanda ita ce shubhar a takaice makiya alkur'ani suka ce alkur'ani ba komai a cikinsa in ba tasiriyoyi da labarai ba labaran mutanen farko me yasa muka kawo wannan shubuhar a wannan wurin sakamakon a cikin wannan safar an yi bayanin me labarin labarin me ko kuma ta labarin banu isra'il da me da saniya shi yasa muka kawo wannan shubuhar don saboda munasaba ta wannan labarin da muka kawo ko labarin da alkur'ani ya kawo to wannan dai a shubuhar tasu allah ya san da ita tun kamin su yi ta shi yasa ya ce wa qalu in hiya illa wa qalu asatirul awwalin naktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila suka ce alkur'ani tasirin mutanen farko ne kawai muhammadu ya rubuta yake karanta ma mutane a wannan shubuhar tana a cikin littafin silsilatu bayanin islam wa raddi an shubuhat wani littafi ne wanda yake mai girma sosai yana da kusan mujalladi goma sha malumai ne masu yawa suka hada wannan littafin ba malami guda ba wannan shubuhar tana a ciki da kuma raddi a kanta a takaice wannan magana ta makiya alkur'ani za mu ce idan mafaɗin magana wawa ne to mashiyinta ba wawa ba ne ko? domin dan Allah ko kai makiyan alkur'ani ne ka isa ka ce alkur'ani labarai ne kawai a cikinsa hatta makiya alkur'anin an samu wanda suka yi adalci suka hiddo wasu daga cikin ilmomi da ke da kwai a cikin alkur'ani kenan wannan ya nuna alkur'ani ba labarai bane kawai ke da kwai a cikinsa hasali ma labaran da ke da kwai a cikin alkur'ani ko rabin alkur'ani ba su kai ba in ka raba qur'ani gida uku to rabi ɗaya ne kashi na farko shine na labarai amma kashi biyu na hukunce hukunce ne da kuma abin da shafi bayanin tauhidi kenan wannan magana tasu magana ce wadda duk mai hankali wanda yake karanta qur'ani ya san an yi ta ne da son zuciya an yi ta ne ba wai don hujja ba kawai sai don kiyayya da alqur'ani mai girma shi yasa Allah ya ce wa in lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkum mubin idan ba su yi imani da alqur'ani ba to da sanu za su ce muku wannan qur'anin kawai kyarkara shi ne aka yi labarai ne kawai wanda suke ba su da tushe don haka alkur'ani ba labarai kawai ya kumsa ba al'imam ibnu al'arabi yake cewa ulumul qur'ani talatatu qur'ani ya kunshi ilmuka guda uku yace tauhidun wa ahkamun wa tadhkirun ya kunshi bayanin tauhidi da bayanin hukunce hukunce na addini da kuma tunatarwa akan labaran magabata da suka gabata wannan shi ne kenan a wannan maganar ta cewa alkur'ani labarai ne kawai a ciki idan har mutum ya imani da taura da injila to zai iya cewa kenan su ma taura da injila haka ne domin mafi yawan labaran da alkur'ani ya zo da su idan ka bincika za ka same su a cikin taura da me da injila kai bar ma dai a taura da injila labaran da ke da kwai a cikin yawa akan labaran alkur'ani akwai labaran da alkur'ani ya zo da su a takaice idan ka je a cikin taura da injila za ka ji sun yalwata misali akwai wasu sunayen shahararrun mutane da aka ba da labarin su a cikin alkur'ani kamar irin su ma'aihiyar annabi annabi musa sun gaba ba a faɗi sunanta ba kamar irin wannan lantizon wanda yaba annabi Musa mafaka an faɗi sunan shi a cikin alkur'ani to duk a cikin isra'iliya da zaka samu bayanin wannan annabi Yusuf haka shi ma kissarsa a alkur'ani a takaice ne ta zo amma in ka zo a cikin littafan yahudawa da nasara za ka an yalwata ta kenan don haka cewa alkur'ani labarai ne kawai a ciki kamar suka ne ga karan kansu su ma littattafansu na na taura da ne na taura da injila wannan shubhar kenan ba ta da wurin zama sai mu zo ga shubha ta biyu shine wannan shubhar kuma har yanzu tana yawo shine az-za'mu anna nahdatal muslimina fil 'asr al-hadith lam takun illa li natijati hamlat al-istimar ma'ana ikirarin cewa musulmai dalilin ci gaban su shine dalilin zakkuwar turawa dalilin zakkuwar turawan mulkin mallaka ana gaya da kyau turawa haka suke ikirari ai in ba da suka zo kasashen musulmai ba da yanzu musulmai abin da suke daurawa wato suke daura ba su da ba su da tumanin sawa ana gane da kyau da abin da idan yanzu cikin duhu suke ba su da ba su da haske mu muka kawo musu lantarki ana gane da kyau mu muka kawo musu gas da yanzu kullun cikin hayaki ne za su ta dahuwa da abin da ya kamata haka mu muka kawo musu rediyo mu muka kawo musu talabijin duka wannan suna faɗi ne da sunan gori ga musulmai wannan shubha ce ko ba shubha ba dan boko zai ta domin dan boko haka yake tunani kai ai laibilalla inda ba su zo Nijar ba ah aida inda ba su zo kasashen mu ba aida yanzu muna nan cikin duhu da yanzu muna nan non civilization Allah gane da jago to wannan shine kenan wannan shubha rayuwa masu girma ta zo a cikin littafi na yake da suna anwarul jindi jundi da ake ce ma littafin shubhatut taghrib fi ghazwi al-fikr al-islami shubhatut taghrib fi ghazwi al-fikr al-islami ma'ana shubohin turawa da suka yi amfani da su wajen yakar wasu wawayen musulmai wanda ya fada bayani sosai akan raddi akan wannan shubha a takaice dai yanda za a maida musu amsa da wannan shubhar shine yanzu ai gori ne suke muna da sun yi ne da sun kama na cigaba ko? ta a kai tsaye a al'ada ba ka yi ma mutum gori sai akan abun da ka zo masa da suna alkhairi kuma ka yi niyyar ka isar masa da shi duk abin da ka yi ma mutum kai ba a niyyar ka alkhairi ba ne ka zo masa da shi ana gane da kyau ko to ko da ya zama alkhairi ba ka da damar ka yi masa gori domin kai ba shi ba ne me ba shi ba ne gorinka turawa da suka zo kasashenmu sun zo ne da nihin su ciyar da mu gaba malamai suka ce turawa da suka shigo a kasashenmu na musulmai da manuwa guda biyu suka shigo kuma wannan duk mai hankali zai iya gane haka manuwa ta farko shine harbul islam shine yakar musulunci da kokarin mayar da musulmai kiristoci dama ya Allah ya bamu labari ko walan tadda ankal yahud walan nasara za ta tafi aminata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u to maganar Allah ce ta tabbata su da suka zo a kasashen musulmai kokarinsu shine yakar musulunci da mayar da musulmai kiristoci wannan abu ne wanda yake abdul waqi kamin zuwan turawa a kasashen afirka in ba habasha babu kiristoci babu kiristoci daga musulmai sai masu bautar gumaka kamin zuwan turawa zakuwarsu ne muka samu wasu daga cikin siraru suka karbi wannan musulunci hatta gari ke da ko gidan allah an gane ko su dukkaninsu kiristoci ne gidan arna in ka gansu kuma da shatunansu ban da yawancin kowane irin shatune ne gan ɗan ƙabilu su ke da la'ayyar nasu ana gane da kyau wannan shi ne kenan to kun gani zakko su ta yi tasiri akan riddar wasu daga musulunci abu na biyu manhosu ta biyu kuma shine nahbu sarwatin musulmi shine kwasar arzikin kasar musulmai wannan ku ga ne ko ba ga ko ba ko ba ga ba ku ga ne ba shi yau ba ma'ana yan Niger mu ga ne ba shi yau ba akan turawa da suka zo kwasa arzikin mu ne suka so ni ana gane da ku wannan ko dan boko ya yarda da haka domin iranium kin da ake hiddowa amfanin me muke gani in ba cutarwa ba yanzu ka je ka ga amit mutanen da suke kamuwa da cututtuka sakamakon dumamar yanayi na wannan iranium kin da ake hiddowa amma kuma ka ga tsadar rayuwar da ke da wuya arlit yan arlit kin ba su ji amfani iraniyan ba barantana to sauran yan nijar kin suwa ke cin amfanin sa suwa ke cin amfanin sa turawa ashe wannan shi ne kenan zakuwar da suka yi domin yakar musulunci ne da kuma me da kuma satar satar arzikin kasar musulmai bayan wannan yanzu da Allah mutum ne ya zo a gidanku sai ya kashe iyayenka da kakanninka kai kana dan yaro sai ya doke ka ya je kai ka a gidan shi ya tarbiyyantar da kai haka tashi yanzu ya tashi sai maka gori ai in ba dan ba dan ni ba da yanzu kai ba kauye ne yanzu da Allah wannan ni'ima ce maka ko kuma azaba ce maka azaba ce maka duk alkhairin da ya maka idan aka kwatanta shi da kashe iyayenka da kakanninka da yi da Allah alkhairin yana yana yana amfani bai da amfani bai da amfani ka kashe kakanni na da iyayena sannan kuma ka ce ci gaba ka kame ni ci gaban mai hakari shi a dai ana gane da kyau ko yana da gaskiya abin da zai na muku turawa duk abin da suka zo muna da shi ba wai dan mu ci gaba ne su kawo da shi dan ci gaban su ne su karan kansu lokacin da su kawo karatun boko ba sun kawo shi bane dan saboda amfanin mu sun kawo shi ne dan saboda su tarbiyyantar da waɗanda ko babu su za su iya musu aiki karatun boko manuwar shi wajen yadda in babu bakin bature in babu horin bature ko sun tafiye su akwai ne akwai bakin bature ba ta yan turawa suna nan sun cika sun cika kasa waye tarbiyyantar da su boko ta tarbiyyantar da su da manufar boko boko shine me shine a a me yake da suna a samar da turawa bakake wanda in babu su za su ci gaba da yi musu aiki shekaru aru aru su ne suka yi ta azabtar da mu wannan shine kenan shi yasa yanzu da suka gane karatun bokon nan yana amfanin mu kuma sannan ta hanyar karatun bokon nan akwai musulman da suke kokarin yada addini ta hanyar karatun boko yanzu sai kasance yanzu burin sai ya za a yi karatun bokon masu raba mu da shi ana gane da kyau ko ba haka bane a da suna taimaka ma boko kwarai da gaske suke biyan mushani a da duk dan da ya kare karatu za su ɗaukar nauyin karatun shi ya je kasashen waje ya karatu da abin da ya kamata hatta yara a lakwal a loka- a lokacin ake ba su don saboda a kara musu kwarin gwiwa su yi ne su yi lakwal yanzu da suka gane lakwal ki a yaran nan in suke lakwal akwai wanda suke zakwa su zamanto musu eh, me yake da suna karagiyar eh, kan hanya ko sai su- sai yanzu gurin su ya za su yi su ma raba mu da lakwalkin amfanin lakwalkin sai suka bude hanyoyi na rusa ilimi na boko domin dama da suka kawo bokan ba don mi bane ba don amfanin mu bane wannan shine kenan wannan sai ki tuna mini wani baiti na ɗaya daga cikin mawaka da yake cewa qasatta masa'ati fashtalabta masarrati wa qad yuftinu al-insanu min haythu la yadri ka so ka cutar da ni amma kuma sai wannan cutarwar ta zaman to mai gare ni alkhairi a gare ni yace dama mutum yana iya kyautata ba tare da shi ya so kyautatawa ba kun gani su sun zo da niyyar cutarwa sun kawo boko don cutarwa amma kuma gashi tana ne tana amfanin musulmai suna ciyar da musuluncin su gaba Allah ka kara muna takawa da imani ka daumar da mu akan wannan addin namu na musulunci wannan sune kina a takaice subohin da muka so mu kawo malam mu je gaba a wala ya'lamuna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يظلمون Mm.
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu dai yana ci gaba da bamu labarin Yahudawa da kangarancin su da ketare iyakansu Allah ya ce awala ya'lamuna shin su Yahudawa ba su sani ba annallaha ya'lamu ma yusirruna akan cewa Allah ya san abunda suke boyewa wa ma yu'linuna da kuma abunda suke bayyanawa wannan shi ake ce ma al-istifhamu at-taqriri ma'ana tambaya ce ta tabbatar da cewa ai inna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun tabbas Allah ya san abin da suke boyewa da abin da suke mi da abin da suke bayyanawa kila haka kai ma da kake boyewa kana wani laifi shin baka san da ba Allah ya san abin da kake boyewa da abin da kake mi da abin da kake mi da abin da kake boye kan kake bayyanawa idan an ce ya san abin da kake boyewa kenan fa babu aula ya san abin da kake ne kake bayyanawa sai Allah madaukakin sarki ce wa minhum ummiyuna kuma daga cikin su su yahudawa akwai ummiyuna ma'ana akwai jahilai wanda ba su iya karatu ba su iya rubutu ba la ya'lamuna alkitaba wanda ba su san ma littafin nasu na at-taura da aka mi ba da aka saukar musu illa amaniya sai dai gorace gorace wasu malamai suka ce amani muna ai al-akazib sai dai karyace karyace wa inhum illa yasunnun ba komai ba suke in ba zato ba ana gane da kyau a wannan ayar tana nuna muna ashe duk wanda bai san littafin da aka safkar a kansu ba to shi jahili ne shi yasa a musulunci jahili shine wanda bai san alkur'ani ba shi yasa Allah ya ce daga cikin su su yahudawa akwai jahilai wanda ba su san littafin da aka sabkar musu ba ba abin da suke sai gorace gorace da karyace karyace sai zato kawai ba su a cikin yaƙini wanda shine asalin addini sai Allah madaukakin sarki ce fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim to bone azaba balbalin bala'i ya tabbata ga waɗanda suke rubuta alkitab ma'ana rubutu ga wanda suke yin rubutu bi aidihim da hannayensu sun mai na sannan sai su ce hada min indillahi wannan rubutun daga wajen Allah yake liyashtaru bihi samanan qalilan suna wannan rubutun ne dan su saye daular duniya yar kadan da shi shine ma'anar liyashtaru bihi samanan qalila ya aka yi masa tarjuma hakiya ba da ma'ana ma'ana suna wannan rubutun su jingina ma Allah shi dan saboda wata dauda ta duniya yar kadan ana gane da kyau fa wailul lahum mimma katabat aydihim sai Allah ya ce tobo ne balbalin bala'i ya tabbata gare su dalilin abin da hannayensu suke rubutawa wa wailun lahum mimma yaktubun kuma bane balbalin bala'i ya tabbata a kansu dalilin abin da suke aikatawa ya tabbata a cikin tafsirin imam tabari riwaya daga ibnu abbas akan cewa wannan ayar ta fawailul ladina yaktubuna alkitaba ta sabka ne fi ahbaril yahud ta sabka ne akan wasu daga cikin malaman yahudawa wajaru sifatan nabi sallallahu alaihi wasallam maktubatan fi taura sun samu siffar manzon Allah a rubuce a cikin at-taura yanda siffar take shine manzon Allah akhal ne a'yan rab'atan ja'ada ash-sha'ri hasanul wajhi haka suka samu siffar manzon Allah a cikin ne a cikin at-taura sun samu siffar manzon Allah a cikin at-taura akan cewa mutum ne mai a mai kwallon idanu abinda ake mai kwallon idanu shine wanda in ka kalle sa zaka kamar ya sha kwalli kewayen idanunsa bakake ne tare da hori a cikinsu sannan kuma idanuwansa ba ɗan ƙanana ba ne ana gane kamar na mustaho ba ɗan ƙanana ba ne domin yana daga cikin siffa ta muni ne ƙanana ne ƙananan idanu ana gane da kyau su hito kwala-kwala amma kuma ba kamar na mujiya ba ana gane da kyau shi yasa manzo Allah maka sarki siffanta ƴan matan da yake da suna ƴan matan aljanna da huru da ayyuka masu manyan idanuwa sannan kuma mai kyawun fuska fuska shi tana da kyawu kyawun dai kai da baka iya cika kallonsa baka iya cika idanunka da kallonsa sannan kuma mutum ne madaidaici shi ba dogo ba kamar su ogo shi ba gajere ba kamar su ogo Allah gara da yago matsakaici ne ban ce gashi ba in kai kace gashi to kai ka sani kenan matsakaici ne ana gane da yago sannan kuma gashin shi shi ma madaidaici ne ba dogo ba ne har yana zuba a can gadon baya haka kuma ba kaɗan ba ne gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta a yanda aka siffanta manzo Allah gashin sa in ya shace sa yana kaiwa akan a saman kafadunsa bai zuba a gadon baya amma in bai shace shi kuma bai kaiwa akan mi akan kafadarsa a takaice kun ji siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ta zo go haka ta zo a cikin mi a cikin at-taura amma famahuhu sai suka shahi wannan rubutun wannan siffar da ta zo a cikin at-taura hasanan wa baghyan dan saboda hasada da ketare iyaka wa qalu sai suka ce najiduhu tawilan mu yanda yanda siffar Muhammadu ta zo mana a cikin at-taura cewa dogo ne shan ta bebe ana gane da kyau ko azrak kuma sannan shi ba ba wani bane ma'amin azrak ne gula gula ne kun ji ko wannan da Allah sharri ne ko in kai in ka cewa mutum gula ne da Allah siffar tashi da kyawu kake gula muni to kun ji sun ce azarta ne don sun gaishe wuri kan sabtu shari sannan kuma gashin shi miƙaƙƙe ne zat ba kamar yadda aka gai ba a cikin mulkin suna ba kamar da ya tabbata ba a rubutu na asali ma'ana dai kun yadda suka juye mi suka juye ma'anar suka juye siffar yadda Allah madaukakin sarki ya kawo sa a cikin attaura to da suka shahi wannan abun shine sai wannan aya ta sabka dan saboda ta nuna abinda suka yi sun jayo makansu bala'i a ranar alkiyama kenan sai Allah madaukaki suke ce azaba ta tabbata akan su akan wannan rubutun da suka yi wannan ayar ta sabka ne akan yahudawa amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab hatta kai da zaka zo kai wani rubutu wanda wannan rubutun a cikinsa akwai ƙetare iyakar Allah madaukakin sarki kai ma wannan aya za ta shahe ka wanda zai rubuta littafi wanda a cikinsa akwai bata ba ma littafi ba ko mesaji da zaka rubutawa wanda zai iya jayo bala'i domin rubutu kawai da zaka yi na linyi guda zai iya jayo bala'i yanzu kawai misali bala'in da ake fama da shi yanzu a Nigeria wani ne ya rubutu akan pejinsa na Twitter akan cewa ana kashe ana kashewa kiristoci to yanzu ku ji bala'in da yake so ya tashi dalilin wannan mi wannan mi wannan rubutun da yayi ko kuma akwai wani lokacin da wani ya rubutu akan mi wai me yake da suna Hausa suna fada da su da zabarmawa dan saboda kaza ga duka irin wannan rubutun yana daga cikin abin da zai iya jayo azaba ga mutum a ranar alkiyama shi yasa wani mai hikima yake cewa wa ma min katibin illa sayabqa wa yubqi ad-dahru ma katabat yadahu fala taktub bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu babu wani mutum da zai yi rubutu face sai ya mutu ya bari wannan rubutun ce dan haka kai kokari duk abin da zaka rubuta ka san ka tabbatar da abin da kake so ne a nuna maka shi a ina a ranar alkiyama kenan ya ku masu rubuta message kuna hore ma ɗayan mutane kunnai kuna hana ma ɗan matan mutane aure ana gane da kyau to kuma kuna a ciki fala taktub bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu ana gane da kyau malam mu je gaba وقالوا لن تمسنا النار قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا na Benyamin aha wasi wa qalu lan tamassana an-naru وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalu kuma har yanzu yahudawa suka ce lan tabassana an-nar wuta ba za ta shahe mu ba illa ayyaman ma'duda sai dai wasu 'yan kwanaki 'yan kaɗan ma'ana mu ba za mu shiga wuta ba kuma ma ko mun shiga wutar bai wuce mu wasu 'yan kwanaki 'yan kaɗan ƙilgaggo kul attakhadhtum inda Allahi ahda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce musu attakhaztum indallahi ahda shin kun yi alkawali da Allah ne akan haka falan yukhlifa Allahu ahda to in dai haka ne shi Allah ba baya mi baya saba alkawalinsa ka ce musu shin kun yi alkawali da Allah ne akan cewa ba za su shiga wata ba sai yan kwanaki ba za ku shiga wata ba sai yan kwanaki to falan yukhlifa Allahu ahda in dai haka ne to dama Allah baya mi baya saba alkawali am taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko dai kuna fadin ƙarya ne game da abin da baku sani ba da game da al'amarin Allah madaukakin sarki ko dai kuna fadi ga Allah ne abin da baku sani ba wannan shi ake ce ma al-istifhamul inkari shi yasa a fassara sa ma'ana tambaya ce ta inkari ai shi yasa sai malamai suna cewa ai bal taquluna ala allahi ma la ta'lamun ai kuna faɗi daidai abin da buku sani ba game da Allah madaukakin sarki kenan me suke yi ƙarya suke kai ko gaskiya ƙarya Allah madaukakin sarki da kansu ya ƙaryata su yace kuna faɗin dai abin da ba ku da ilimi akan sani game da Allah madaukakin sarki dalilin sabkar wannan ayar kamar yadda yazo a cikin lubabun nuqul fi asbabin nuzul na al-imam suyuti riwaya daga ibnu abbas akan cewa yahudawa sun ce lan nadkhulal nara illa tahillatal qasmi mu yahudawa ba za mu shiga wuta ba sai dai kawai ɗebe rantsuwa al'ayyamun lati abadna fi hal'ajin kwanakin da za mu yi shine kwanakin da muka yi muna bautar ɗan maraki arba'in na laila dare guda arba'in fa'idan ƙadar in ƙata an al'adab idan wannan kwanakin guda arba'in muka yi su a cikin wuta shi kenan sai azaba ta tsaya mana ana gana da kyau ko kenan dalilin saukar ayar yahudawa ne suka ce mu ba za mu shiga wuta ba ko ma mun shiga wuta to bakin mu kwana arba'in dan a goge laihin da muka yi na bautar mi na bautar gumaka ai mun yi wannan karatu a can baya ko wannan shine kenan to mu je akan kwana arba'in kin ne za su yi kwana arba'in kin na duniya ko na lahira a to in na lahira ne to ai ina tsammani akwai aiki ko inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun to ka kilga shekara dubu na duniya su ne shekara guda na ina na lahira shi kenan shekara dubu nawa za su yi shekara dubu arba'in za su yi ko to wannan shi ne kenan kenan dai in ba dai haka ne yadda suka ce amma dai an kodu ko ko an hutu wutar amma dai an sha wahala to wannan kawai ma ai ya isa ya kasance abin tsoro a gare su to Allah ya ce kuma ƙarya suke yi ana gane da kyau ko kenan sai Allah madaukakin sarki a gaba ya gaya musu ga abin da zai sa ku tsirata daga wuta bala بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون jazakumullahu khairan Allah ya ce bala bari dai ba haka al'amarin yake ba ba haka ake tsirata daga wuta ba ba haka ake shiga aljanna ba man kasaba sayyi'atan duk wanda kasaba sayyi'atan ay fa'ala sayyi'atan duk wanda yayi mummunan aiki wa ahatat bihi khati'atuhu kuma wannan laifin da yayi ya kewaye sa ma'ana duk wanda ya zunubai kuma zunuban suka kewaye sa ma'ana zunuban suka yi yawa fa ulaika ashabun nari to wa'annan su ne ma'abota wuta hum fiha khaliduna su a cikin ta masu dawwama ne ana gane da kyau ko kenan wannan sai nuna muna tseratar mutum daga wuta ya danganta daga nisantarsa daga me daga sabon Allah madaukakin sarki kenan duk wanda ya yi aiki na laihi laihin kuma ya kewaye sa ya yi yawa to waɗannan su ne ma'abota wuta su a cikin wannan wutar masu dawwama ne imma at-taqlidu al-abadi ko at-taqlidu al-mu'akkad dawwama dawwama kana biyu ne akwai at-taqlidul abadi dawwama ta hal abada akwai at-taqlidul muakkad dawwama ta dan wani lokaci mai at-taqlidul abadi shine wanda ya mutu yana shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha shi wanda ya mutu akan shirka idan ya shiga wuta khalidan mukhalladan ne fiha khalidina fiha abada shine at-taqlidu al-abadi na hal abada amma at-taqlidul muakkad kawan misalin musulmin da zunubin sa ya hime in kyakkyawan aikin sa yawa eh za a ce wa khalidina fiha abada amma tahlidul muakkat ba ana dawama ta zuwa wani ta zuwa wani lokaci ba zai dawama ba dawama ta halmi ta hal abada ana gane da kyau ko shine ma'ana shine bambanci tsakanin at-tahlidul muakkat da kuma at-tahlidu al-abadi wannan zaka same shi a cikin baya a cikin nake da suna babi na aqida mishi ga malam والذين ك- والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yace walladina amanu amma kuma waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka na kwarai ulaika ashabul janna to waɗannan su ne ma'abota aljanna ka Allah ka samu a ciki Allah ka ba mu aljanna amma amin fa ba ta isa kun ji Allah ma me yace amanu wa amilu salihati ayi imani kuma ayi aiki na me ayi aiki mai kyau hum fiha khalidun su a cikin ta masu dawwama ne kina anan Allah madaukakin sarki ya raba musu gardama ko da yace ƙarya suke abinda suka faɗi ƙarya ne kuma sai nuna musu ga abinda zai kai mutum wuta ga abinda zai kai me kenan dai abinda ka shibka shi zaka girba hasaduka yawman ma zara'ta wa innama yudanul fata yawman kama huwa da'inu abinda ka shifka su shi zaka girba ka san dai ba za ka shuka shinkafa ba ka girbi alkama ko ba za ka shuka hatsi ba ka girbi dawa abinda dai ka shifka nan su shi zaka shi zaka girbewa in ka shuka dussa to wannan ko dussan ma ba za ka samu ba Allah gane da kyau ko to wannan shine kenan wannan shine kenan ana mu je gaba وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤردون جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يتي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل كما أيين دا مكركي القولي بنو إسرائيل سواء بنو إسرائيل سنة يهودا ونصارى أيان النبي يعقوب عليه السلام a lokacin da muka rike alkawali ga banu isra'ila la ta'buduna illa Allah akan cewa kada ku bauta ma kowa illa Allah in ba Allah ba wannan shine tauhidi ko to kenan kun yi tauhidi kada ku bauta ma kowa in ba Allah ba wannan shine la ilaha illa Allah la ilaha shine la ta'buduna illa Allah illa Allah dai wabil walidaini ihsana kuma iyaye ku kyautata musu wadil qurba da makusanta ma'ana danginku wal yatama da kuma marayi wal masakini da miskinai waɗanda suke ba kowa ba ko kuma waɗanda suke ba su da abin da ya ishe su wa qulu lin nasi husnan kuma ku ce ma mutane ku faɗa ma mutane magana mai kyau ana gane da kyau ko ku ji wannan duk alƙawarin da aka yi da su ne ku faɗa wa mutane magana mai kyau to yanzu ba magana mai kyau ma suke faɗa wa mutane ba balbalin ba mamamai suke ba mutane ko ba haka bane akan banu isra'ila su ne kenan yahuda ko Allah ya ce musu ku ce ku faɗa ma mutane magana magana mai kyau to yanzu an ma wuce zancen magana mai kyau inda ma magana ce mummuna suke yi to yanzu a aikace ma balbalin bama-bamai suke ma mutane wa aqimus salata kuma ku tsayar da sallah wa atuz zakata kuma ku bayar da zakka ashe kun ga yahuda su ma suna da zakka a kansu ko amma kun taba yin hanje yahuda su da zakka ana gane da ke ko to wannan shi ne kenan thumma tawallaitu sannan sai kuka bada baya hausa suka ce harbi ga ɗan jaki gado ne ko dama gadon su ne saba alkawali ko shi ne ma'ana harbi ga ɗan jaki gado ne kenan ga su dai sun yi halin su an kulla alkawali sun matawallaitu sai suka walwale wannan alkawali illa qalilan minhum sai dai ba a taro aka zama ɗaya ba illa qalilan minhum sai dai yan kaɗan daga cikin su kun ga adalci na alkur'ani ko adalci na alkur'ani wanda ya za a gai yayi wanda bai kuma za a korewa wa antum mu'ridun kuma kuna masu baya da baya kuna masu kawar da kai game da wannan alkawarin da muka yi da ku in kuwa masu girma kamar yadda muka faɗi Allah madaukakin sarki ya bamu labarin Yahudawa ne da alkawarin da yayi da su amma sai suka me sai suka saba me hikimar ba da wannan labarin kawai don ku ji dadi kawai don ku ce Yahuda mutanen banza ne me hikima a ciki dan kada ku bi hanyar su kenan hannunka mai sanda ne ake ma musulmi kun ji yadda aka yi da yahudawa to ba su yi ba to kuma za ku yi yadda suke wannan shine mahimmancin tunatarwa shine mahimmancin labari da Allah yake ba mu na yahudawa ba wai dan saboda kawai aibanta mana su bane a dan su zamanto izina gare mu ya kasance gani gawa ne ya ishi wa tsoron Allah ana gane da kyau ko in gemin dan uwanka ya kama da wuta to ya fama naka ruwa amma a wani bangare ba mun ce muku wannan karin magana akwai matsalar tare da shi akwai inda za mu ce in gemin dan uwanka ya kama da ruwa ya kama da wuta to nemi ruwa ka kashe masa ana gane da kyau wannan shine kenan a takaicen wa masu girma a nan Allah madaukakin sarki ya rike alkawari da Yahudawa ba Yahudawa ba gaba ɗaya mu ya rike alkawari da mu kada mu bota ma kowa sai wa sai Allah kada mu yi shirka kenan mu kasance masu tauhidi abinda ko zai zai tabbatar mu da tauhidin mu shine dawama akan karatun shirka dawama akan karatun shi tauhidin da mai abubuwa da yawa muna yi wanda sun saba ma tauhidi to in ba karatu sai kai tayi yake da suna kana shiga a cikin hatsari da kuma kyautata mawa iyaye kun gani Allah madaukakin sarki bayan ya zano haƙƙinsa sai ya zano haƙƙi nawa na iyaye dan saboda girman sa a kyautata ma iyaye sannan kuma makusanta danginka wanda suke kusa da kai ko ba dangi ba duk wanda yake kusa da kai aiki ya hada ku mu'amala ta hada ku makwabtaka ta hada ku duka yana daga cikin zil qurba na kusa shi ma kai masa ne shi ma ka kyautata masa ka in ci muku albasa malam bayanin da ma yazo muna zai zai ce malam ko ma ya san nan ne zamu yi bayani kyautata wannan malam zai je muna bayanin ta a cikin minti 15 da zamu ba malam na karshe kyautata mawa makusanta da marayu su ma da miskinai ana gane da kyau ko sannan ku faɗa wa mutane magana mai me magana mai kyau akwai wani mutum wanda in ka in ka zamna da shi to sai ka yi ma kwammace ma baka zamna tare da shi ba shi duk abin da zai fito daga bakinsa sharri ne daga zagi sai an sai aibantawa sai kushewa irin su da ake cewa bakin su baya haila ko to Allah ya rawaye bakin mutum da haila to a baka da magana ne na Hausawa ma'ana bakin shi bai da tsarki shine abin da suke nihi yana daga cikin kyautatawa waɗanda suka yi bukatar a faɗa musu magana mai daɗi babu kawan marasa lahiya in mutum baya da lahiya shine lokacin da yi so a gaya masa magana mai mai mai daɗi ana gana da kyau ko shi yasa wani ɗaya daga cikin magabata ya yi rishin lahiya ana zuwa ziyararsa sai wani ya kama masa ziyara da ya zo sai ya gaida ya ce ya jiki a jiki da sauki sai ce wai wata irin cuta ke kake fama da ita sai ce cuta kaza cuta ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ai wannan cutar da wuya ake warwarewa wala da wala ai cutar da ta kashe su Allah ga da yau da kyan dai ya haɗe yadda ya ce bayan ya ta jeje masu gada sai ce wancan mutum in ka ku kara bari da tsoho sai zo ga ina da ala gane da kyau shi ne wani mai yake ba yake cewa la tudjiran na maridan ji'ta a'idahu inna al'iyadata yawmun ithra yawmai bal salhu an halihi wad'u ilaha lahu wa bi qadri fuwaqin bayna himbayn yace shi mara lahiya ma ko yawan kai kawo ba su wajensa yake kuma in ka zo wajensa kada ka cika shi da surutu kai dai yi masa addu'a duk cutar da ya gaya ma yana da ita yi masa addu'a a rabu lahiya don saboda maganar da zaka iya faɗa masa tana iya ta yi tasiri akan me akan cutar ta karu ko ya hudda tsammani daga ma samun magani ko wannan maganar ma ta tado masa da tension ko ya sheka wannan shi ne kenan yan wa masu girma a wannan safhar tana ɗauke da shubohi masu yawa a shubuha ta farko shine a shubuha ta farko shine wasu daga cikin makiya alkur'ani ne suka ce alkur'anu yaqirru anna almushrikina wal kafirina khaliduna fi jahannam suka ce alkur'ani yana tabbatarwa da cewa kahurai da mushrikai za su dawwama a cikin wutar jahannama wa antum taquluna inna allaha hakamun adal alhali ku musulmai kuna cewa Allah mai hukunci ne da adalci fa kayfa yu'adhibuhum kull hadha al'azab ma'a annahum lam yushriku am aw yakfuru illa li'iddati sanawat to taya za a yi musu dawwamammar azaba tare da cewa shirka da kahurcin da suka yi na yan kwanaki ne suka yi an gane wannan shubhar da kyau suka ce ku musulmai kun ce Allah mai adalci ne Allah mai hukunci da adalci ne kuma gashi a alkur'anin ku da kuce da kuka ce maganar Allah ce ya ce mushrikai da kahurai za su dawwama a cikin wuta to ina adalci yake ai bai kamata a ce su dawwama a cikin wuta ba tunda kahurci da shirkar da suka yi na yan kwanaki ne suka yi kenan kamata yi adadin shekarun da suka yi suna shirka da kahurci adadin azabar da za a mai za a musu a wajensu shine me shi ne adalci wannan shubaha ce kuma shubaha ba ce shubaha ce wannan shubahar za ka same ta a cikin littafi na rududu ulama'il musulmi na ala shubahatil mulhidi na mustashriqin shi ma littafi ne wanda jama'ar malamai suka yi to da farko masu irin wannan shubahar su bu su imani da alkur'ani ba da haka in zaka ba su dalili kan ma ka musu a cikin alkur'ani ko sai ka kawo musu dalili na hankali kamin ka kawo musu na alkur'ani in ma za ka kawo sai malamai suka ce yanzu misali kai bature da kake wannan magana da mutum ne kake so ka yi binciken ka ga yana da cutar diabetes yana da cutar sukari ko bai da cutar diabetes ko bai da cutar sukari shin in za ka yi masa bincike jininsa ne gaba daya za ka tashi kewa na jiki ka bincika ko kuma wani dan jini ne dan kaɗan dan gut dan kaɗan za ka ɗiba ka yi bincike mene da amsa dan kaɗan za a ɗiba ko idan aka ɗibi dan kaɗan kin nan aka ga wannan yana da diabetes to za a yi hukunta da cewa gaba ɗayan jininsa na da diabetes ko kuma a wannan shi kaɗai ne ke da diabetes gaba ɗayan jininsa ko abin da ya sa malamai suka kawo wannan shine sai suka ce to idan har ya kasance dalilin dan jini kaɗan ka hukunta cewa wane kaza ke gare sa bayan baka bincika gaba ɗayan jininsa ba to haka shi ma Allah maɗaukakin sarki 'yan shekarun da suka yi a duniya da suka yi wannan shirka ya nuna ma Allah cewa da a ce sun yi shekaru aru aru dubu malala gashin rago ko gashin ragumi to da ga hukuncin da shirka za su dan haka kenan da waba a wuta dole kun gane wannan maganar ma'ana da Allah yake kamurai da mushrikai za su dawwama a cikin wuta tare da shekarun da suka yi na shirka da kahurci kaɗan ne dan dama Allah ya san ko da ya bar su a tsawon rayuwa gaba ɗaya me za su yi shirkan da kahurcin za su yi kenan ana gane da kyau ko to kuma in baka yadda ba ga Allah ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu kafirai za su baki a maido su duniya don su gyara aikin da suke sai Allah ya ce walau ruddu ko an maido su a duniya la'adu limanuhu wa anhu da sun koma akan me da sun koma akan me akan shirkar da suka saba yi ana ana gane da kyau sai suka ce kun bayan wannan ga misali nawa ne daga cikin yan daba nawa ne daga cikin me yake da suna masu manyan laihuka da ake sawa a gidan kaso idan an hudo su a gidan kaso suna komowa kuma sai su koma a cikin me sai su koma a cikin me a cikin aikin da suke yi kenan da ma an bar su a gidan kasan da ma an me da ma an huta ana gane da kyau ko kenan wannan ikirarin da suke na rashin adalci yana da wurin zama ko bai da bai da wurin zama a hankalce ma sannan sai malamai suka ce musu wai me ya sama da kuka ce nan Allah bai adalci ba kuka ce dan ya dan ya dawoma dan ya ce dan wuta za su dawoma a cikin wuta bai adalci ba to me yasa ku ce ɗan aljanna su ma da aka ce za su dawoma a cikin aljanna su ma ba su yi ba da me kamata a ce da me kamata su ce ai su ma ya aljanna kamata yi daidai shekarun da suka yi suna aikin kwarai daidai zaman da za su yi a ina a aljanna amma ba su kalli wannan ba dan sunan sun wannan alkhairi ne Allah ya musu falala ce to su kuma dawa ba su so su nuna falalar Allah ba su so su nuna alkhairin Allah sai me suke so su nuna sharri a ganin su ko sharri na Allah a ganin su ba san ko ana gane da kyau ba wannan dama shine al'ada ta maki shi maki kullum me yake kallo sharri yake kallo kullum kullum sharri yake kallo ana gane da kyau ko shine wani mai hikima yake wake game da makiyansa yake cewa in sami'u ribatan in sami'u ribatan min in sami'u ribatan taru biha farihan minni wa ma sami'u min salihin dafanu summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi su'in indahum adhinu yace makiya yace makiyana in suka ji ana gayin wani sharri game da ni sai su ɗauki wannan sharrin su zo shi ta yaɗawa amma da sun ji an faɗi alkhairi game da ni sai su turbuɗe wannan abin ba za su gaye shi ba in ana gayin alkhairi na sai su zamanto kurame ba sa shi kuma ma bu san ana yi ba amma da an fada da an gwara wadin sharri na haka yi da Allah bai bai ta labarin ban ji da kyawu ana gane da kyau ko wannan shine kenan kamar wani karin magana da hausa da hausa suke cewa babbar magana wai malama da cikin shege a ji wasu babbar magana ce ko? amma don wata kan tasha ta cikin shege babu ruwansu amma da ke malama ce ta cikin shege ala gane da kyau amma kuma in alkhairi ne sai kuma karin maganan hausawa da suke cewa bakinmu da taba ni dai ba zan ce komi ba wai uwar gurma ta yi cikin shege ana gane ke ko uwar gurma maruma majiya wadda kullum cikin magana take yanzu an zo ana tambayi ta ba za ta ce komi ba tun da dai ta yi cikin shege ko amma in wata ke ta yi sai inda miyar ta ya kare wanda shi ne kenan a takaicen wa masu girma ne ke nuna muna shirri na turawa ta yadda su a musuluncin kawai mu suke nema abin da suke gani na shari shine kawai suke nema su yada haka ne fa abin da masu suka yake yanzu duk hadisan da suke bayani akan wasu abubuwa na alkhairi duk bai ganin su a'a sai abin da shi a ganin sa kaman taba mutuncin manzo Allah da shine ke hiddowa ya bayyana shubha ta gaba shine suka ce an gane wannan shubhar da kyau suka ce yadhkuru alqur'anu aljanna marratan bi sighati almufrad bari in ga ita ta jumlatan a wannan shubhar suka ce qur'ani dangane da fadin aljanna akwai rikitarwa wata sai ce jannatan kamar misalin da yace waliman kamar misalin inda muka ce na ulaika ashabu ulaika ashabul jannati nan ya ce aljanna guda suka ce wani wuri kuma sai qur'ani ya ce aljanna guda biyu kamar misalin waliman khafa maqama rabbih jannatan aljanna guda nawa kenan aljanna guda biyu suka ce kai wata ramma sai ya kawo ta da siga ta shar'i misalin innal muttaqina fi jannatin wa nahar masu takawa suna cikin aljannoni da kuma magudana da kuma korama suka ce fa hal hiya jannatun am jannata ne am aksar to wai ita aljannan nan guda ce ko biyu ne ko da yawa ne an gane wannan shubhar da kyau wannan shubhar zaka same ta a cikin masdar kin da muka gani a bayan rududu ulama al-muslimina ala shubhati al-mulhidin wal mustashrikin ana gane da kyau ko ban san nazarin ku sun gane wannan shubhar ba tana da muhimmanci sosai suka ce wataran qur'ani sai ce aljanna guda wataran sai ce aljanna biyu wataran sai ce aljannoni masu yawa to ita aljannan nan ɗaya ce ko biyu ce ko kuma dai da yawa ce to ga amsa shi ma za mu ga ita mujmalan amsar shi ne idan za a gaye ta sai a ce aljanna sunanta kenan aljanna a gaba ɗayanta amma a cikin aljannan akwai aljannoni ma'ana gidajen kowanne mumini in aka lura da gidajensu sai a ce jannati ana gane da kyau ku aljannoni ana nufin gidan kowa a cikin me a cikin aljanna da aka ce kuma aljanna guda biyu ba mun gani a hadisin da ya gabata ba idan musulmi zai shiga aljanna sai a kawo masa kawuri guda sai a ce masa wannan shi zai maye gurbin gidanka a wuta kai kuma ka ga maye gurbin gidansa a ina yanzu aljanna nawa kyau ke gane shi wani man khafa maqama rabbih jannatani jannati al-asliya wa jannatul mulhid alƙala kakawi ana gane da kyau ko wannan shubha za ta biyo da dai ba ta ta yi to yanzu sai shubha ta karshe shine wannan ita ma bayanin tana dan girma amma lura da lokaci za mu dan takaita bayanin shine suka ce asalin shi dai wannan irin shubuhin yan kala kato ne da suke bijirowa da shi ne nuna cewa qur'ani nan nuna cewa hadisai kawai kyarkyaran ƙarya ne suka ce gashi a hadisi an ce manzon Allah yana cewa Allahumma ahyini miskinan wa amiti wa amitni miskinan wa hshurni fi zumratil masakin ya Allah ka rayar da ni miskini ka kashe ni ina miskini sannan ka tayar da ni a ranar alkiyama a cikin jama'ar miskinai ana gara da kyau ko suka ce wannan hadisin bai inganta ba kuma kuma wannan hadisin ya inganta to alkur'ani ya ce muna wa waje daga a'ilan fa'amina Allah ya same ka kai muhammadu kana talaka sai ya wadatar da kai ana gane da ko a zahiri akwai shigar gubamu Allah ya ce ya wadatar da manzon Allah kuma shi gashi wai a hadisi yana roƙon Allah ya sa shi miskini domin su miskini a wajen su meye talaka ko ya makai ya kashe shi miskini kuma ya tayar da shi a cikin a cikin miskinai wannan shubhar zaka same ta a cikin ta'wil muhtaraf hadis da sauran littafai wanda suka yi bayanin me yake da suna wani cin karo tsakanin hadisai da alkur'ani ko tsakanin hadisai da sauran hadisai kansu wannan littafin na ibnu kutaiba ne ta'wilu mukhtalif alhadith littafi na ibnu kutaiba anan ya kawo wannan shubhar kuma ya walwale wannan shubhar da farko dai ai an gane wannan abin kakin ko kun ji hujjar su ta cewa hadisin bai mi ba bai inganta ba don saboda ya ci karo da mi da aya kuma suka ce in har musulmai suka yi aiki da wannan hadisin aito musulmai za su koma baya domin kun kun musulunci ya umarce su ɗaukaka musulunci to in ba dukiya ai ba a da'awa sai da dawa ko wanda shi ne kenan da abin da ya kamata haka to da farko dai wannan hadisin ingantacce ne tamkar rana lokacin azhar ana gane da kyau al-imam al-albani ya ingantar da shi da sauran da yawa daga cikin marwaita hadisai kai ba in kana so za ka yi wannan addu'a in kuma kana tsoron ka zama to miskinin to kai ka sani amma ni ka san manzo Allah ba zai yi addu'a ba kuma a cikin ka bace ta Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hshurni fi zumratil masakin ni dai ina roƙon Allah ya sani haka ina roƙon Allah ya sani miskini irin miskinin da manzo Allah ya roƙa Allah gane da joko to mu zo ga amsar tambayar su hadisi ya inganta tamkar rana lokacin azaba kuma bai ci karo da ayar alkur'ani ba ko sauran hadisai da manzon Allah misali ke cewa Allahumma inni as'aluka tuqa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ina roƙonka wadata bai ci karo da irin wannan hadisan ba ana gane da kyau ko to amsa anan shine matsalar su shine tun ranar gini tun ran zane ma'ana tun da suka karanta hadisin ma ne ba su fahimce sa ba ana gane da kyau ko shine wani mai hikima yake cewa wa kam min alibin qawlan sahihan wa abatuhu min al-fahm saqim nawa ne zaka ga mutun yazo yana inkarin wata magana ina cewa magana kaza ƙarya ce magana kaza ƙarya ce yace alhali matsalar shi shine bai ma fahimci maganar ba balle ma ya hukunci akan ta shine ma'anar turanar gini turan zane miskini malamai suka ce anan ba manzo Allah ya nufin miskini talaka ba yana nufin miskini ai almutawabi mai kankan da kansa ga wa ga Allah wa wata sarki laraba suna da wata dabi'a in suka ji tausan mutum da ce miskin kai wayo Allah miskini Allah gane da jego laraba idan suka ba suna nufin talaka mi suke nufi a abin tausayi mai bukatar taimako to wa abai bukatar taimakon Allah yana kowa miskini ana gane da kyau ko kenan malamai suka ce a nan abinda ake nufi da miskini shine ma'anan ya Allah ina roƙon ka sani ka sani mai kankan da kai mai kankan da kai kankan da kai kuma kishiyar girman kai ne shi kuma girman kai Allah baya fasa ko inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur to anan abinda manzo Allah yake roƙo ya Allah ka sani a cikin masu kankan da kai ka raye da ni akan ma a cikin ka raye da ni mai kankan da kai in mutu ina mai kankan da kai in tashi kuma a cikin masu mi masu kankan da kansu wannan shubhar ta tai ko bata tai ba hadisi ya rubo hili ko bai rubo hili ba kiran ku sashi a cikin addu'o'in ku Allahumma ahyini miskinan in kuma kana tsoron wannan kalmar to nemi wata addu'a rike Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa walgila kai dai wadata duke kudin nan da kake so su shigo ko ba ka so a gama ka zance miskinanci to bari wannan sai kai ka sani mu dai Allahumma ahyina masakin wa amitna masakin wa hshurna fi zumratil masakin a diya suna kwankwanto da wannan addu'a dan bai ji ake amin da kani ba a har yanzu akwai tantawa to Allah Allah ya tsare mu da kishiyar miskinanci talauci shine alfaqru ka taba yin wani malami da ce Allahumma afiqirni Allahumma afiqirni ka taba yin wani Allahumma ja'alni min alfuqara'i ka taba yin haka babu ma dadin hadi ko Allahumma ja'alni min almasakin shi kaji akwai ma dadin hadi yan uwa masu girma a wannan sunfa da muka karanta kuma masu girma tana dauke da karatu mai girma mafi girman karatun da take a ciki shine sakamakonka a lahira ya danganta daga menene daga abun da ka aikata a duniya ana gane da kyau ko in ka aikata alkhairi ka game kaga alkhairi in ka aikata sharri ka game kaga sharri wallahi babbar wauta ita ce a ce wai rayuwar da za ka yi a nan ta 'yan shekaru ka tanadar makanka abin da zai sa ka yi rayuwa ta hal abada amma a cikin azaba a cikin kunci me yasa ba za ka yi ta wannan 'yan rayuwar ba 'yar kaɗan wadda daɗinta ma ba a koda yaushe ba ne shi sa wani mai hikima yake cewa ya sahibi innal hayata sawani wa jami'u ma fiha khiyalun fani wa biha as-sa'adatu la tadumu na'imuha wal 'ayshu fiha da'imun nuqsan was sabru naj'aluhu rafiqa durubina fa huwa ad-dawa'u li'illati al-azmani ita ya kai abokina ita wannan rayuwar da take rudarka na wasu 'yan mintuttuka ne wasu 'yan sakan sakan ne ya ce kuma duk abin da ke a cikinta kawon mahulki ne nan da kaɗan zai karewa ya ce kuma a cikinta akwai wani ɗan jin daɗi wanda ba na tabbat ba wata ran a dara wata ran a kuka wata ran ma kukan ma ya hidariyar me rikin jin daɗin ya hidaɗin me ya hidaɗin me yawa ya ce to don me za ka bari wannan rayuwar duniyar ta ɗauke maka hankali akan wanda take ita ce dawwamamma bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa ba sai an fassara ba subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin yan uwa masu girma kamar yadda kuka yi